الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau tana ga wata rajab shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba sati biyu da ya gabata ko uku mun je a darasi na saba'in da shida za kuma mu tashi darasi na saba'in da bakwai a wannan littafi mai albarka ta alwajin fi kake sunna wal kitab al na babban malami Dr. Abdul Azim Badawi muna kuma cikin kitabun nika inda za mu tashi gaba ta gaba satin da ya ba satin ku da wuce ya tattauna mana wasu al'amura da suke da muhimmanci kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi wato zamantakewa ta ma'aurata da yau kai tsaye bayan wani abubuwan da ya tattauna dangane da tarewa da za a yi tsakanin walima kai da kuma tariya yadda ya kamata mutum ya yi tariya a musulunci ya tattauna mana wannan kuma da irin yadda ake so mutum ya amsa kira idan an gayyace shi zuwa walima to malam kai tsaye zai tashi inda yake cewa a shafi na ɗari uku da arba'in da biyu a nawa nuskar inda yake cewa wa sunnatu idza tazawwaja al-bikra 'ala as-sayyid aqama 'indaha sab'an abin da yake a sunna shine sunnar annabi alayhi salatu wassalam idza tazawwaja al-bikra 'ala as-sayyid idan mutum ya auri wato ya auri budurwa lokacin da yake da wata matar a gida shine 'ala sayyid akan wanda take da aure aqama 'indaha sab'an zai yi kwana bakwai da ita kafin ya rabon kwana idan mutum yana da mata ita ce sai ya tun bi auren kenan to dai ta ji auro wata amarya budurwa kai wadda ba ta taba aure ba ko shekarun ta nawa to kwana bakwai ne hakkin ta na farko shine a kama inda ha sab'an za a yi kwana bakwai da ita wa kasama daga nan sai a zo a yi rabon kwana kuma wajen rabon kwanan nan kamar yadda ake faɗa ko da yaushe shine matsala ce da take da alaka da negotiating kawai musulunci bai kawo wata rana da yanki cewa ga yadda ake so a yi zamantakewa tsakanin ma'aurata ba cewa a yi kwana biyu ko uku uku ko hudu amma dai a kasar hausa kusan yadda aka saba shi ne kwana ɗaya ne kwana ɗaya mafi yawanci a kasar hausa za ga idan aka yi wannan kwana ɗayan to yau ko kwana biyu idan ya kwana yau kuma ana canjin kwana ne daga abincin rana daga abincin dare za ta karba misali idan ta yi abinci yau ta karba yau da bayan la'asar ita za ta yi abincin dare to idan ya dawo kai tsaye da daddare ɗakin ta ne wadda kaga idan yau ya shiga ya kwana a ɗakin ta washe gari idan washe gari zai yi canjin kwana to washe garin wadda aka karba yanzu aka yi kwana ɗaya a ɗakin ta ita za ta yi abincin safe sai na rana amma ne yamma wacce ce za ta karfe ta ba wuce haka yake ba musulunci ne ya zo ya tsara cewa ga amma ba kuma ta ba musulunci ne ba ba tsara ba cewa lallai sai ya yi hakan ba amma mafi yawanci al'adar ba wuce haka yake in kwana biyu ne ma za ka ga haka yake yi ana karɓar kwana ne daga abincin dare idan ya dawo da safe yana ɗakinta da rana ma in ya dawo haka amma fa da yamma daga lokacin da ta karɓi girki in ya dawo da dare to ɗakin ɗaya zai tafi wadda ta karɓi girki wannan shi ne wato a wa ƙasa ba sai a rabon kwanan wai za ta zawaja sayi ba alal bikiri a kama inda ha talata idan kuwa ya auro a sayi ba zawara alal bikiri wato maimakon budurwa a kama inda ha talatan sai kwana uku da ita idan mutum yana da mata sai ya auro ba ana nufin idan ta gidan ba zawara ce wanda ya kuma aurowa ba zawara ba ce lalle sai ya yi mata kwana uku ba haka yake nufi ba idan wanda yana da mata ya ƙara auro ta kawai maganar da hadisin yake ko da yake wanda za a auro din budurwa ce ko ba zawara idan ba zawara idan budurwa ce kwana bakwai za a yi da ita shine shahrul asr dinta idan bazawara ce kuma kwana uku za a yi da ita shine shahrul asr dinta wannan shine abin da wato malamai suke magana akai cewa wai za ta zabo da tayyiba ala zikri aqama inda ha salata idan ya auro bazawara lokacin da yake da wata matar a gidansa to maimakon budurwa zai kwana uku da ita sun makasaba sai ya zo ya rabon kwana kuma wajen rabon kwanan nan gidan ma malamai suka ce zama za a yi a tattauna kawai idan ya ga dama ya ce kwana bibbi zai yi sun yadda shi kenan in kuma suka ce a su ya mutu yawa to sai a zauna a tattauna tsakaninsa da iyalinsa mafi yawanci ma'aurata idan mutum ya aure ya auro matarsa ta biyu mafi yawanci in dai ba wai dama an samu ta yi wuta ba ita uwar gidan da aka aro mata tana cikin fushi da wasu abubuwa dan za akwai wanda na gaya muku wata ran muna karatu ta ce kawarta da ya zo ya tambaye ta yace to zan yi kwana bakwai idan an yi kwana bakwai zan zuwa da ta ce ka je na ƙara ma wata bakwai daidai bakwai ya dace ce na ƙara ma wata bakwai wallahi sai da sai wata shida tana ƙara ma bakwai bakwai wai ta ja wato ta ja isa cewa har sai da ya zo yana faɗa da kansa cewa wannan ai wulakanci ne kaza kaza kaza ita tana ganin abin da za ta yi kawai ta huce kenan ya zo ta ce ta ƙara ma bakwai ya kuma zuwa ta kuma ƙara masa sai da sai wata shida da yana ganin ai za ta zo da kanta ta janye amma Allah ya ga daga sai kawai sai da dawa ta gida wata shida ma ba zai ƙara wata yace bai da ba zo da haka kaga already ta riga ta ja iska to idan dai ba wannan matsala aka samu wada ma ai mafi yawanci bayan kwana bakwai magidanci yana ɗauko iyalin da ne haɗa su ya tattauna su haɗa ta ake yi idan ya kira su ne ce to da zama ya wata kila ta ɗan hutu dama mafi yawanci zafin ki ya ce neman aure idan mutum zai ƙara aure tsari strategy ne na jihadi ya ke jihadi a ya ke fara yin sannan sai ka zo ka bayyana kuma ka bayyana sai ka tunanin makamai ta ko'ina wannan shi ne duk wanda zai ƙara aure yake tsammanin wai ba zai ji ɓata rai ba to ya ɗauko ruwan dafa kansa da dama dole ba kai ne ko kai sai da personal property din ce yanzu za ka raba sai ya rinda dole kai ma ka san za a samu za a samu matsala kamar yadda nake gaya wani bawa Allah shi yana ganin ko ta kalma da nake ta yawan faɗa kwanaki ta ga wata kila wata rike ta cewa ba a yaban mace ce sai ta tsallake sirke nawa uku ta ga duk rike to shi wani bai yadda ba sai ai matarsa kaza kaza kaza da aka tashi zai ƙara aure sai ya gaya mata haram faɗi sai ta ce a ba komai ai kaza kaza wallahi zai rika zuwa zai ɗau kuɗin kuɗin da za a kayan lalle ta ce ita za ta hada sai ya rika bata ta je ta gano wani kan mutum ya ta ce dubu ishirin da biyar sai ya ɗauko ya bayar haka zai ɗauko albashin da ya bayar malamin makaranta ne kuma a tunai da yake na gaya ma wallahi ya rika tattara wallahi kuɗin na ziri doki miliyar ɗaya a zuwan da za a kai kaya ita yana kaya ko kyalle ba ta ba Allah ko kyalle wajen wannan kalmomin ba shi yadda da su ka san sai da suka kai har zuwa akai ta rigima haka dole ya hakura yanzu tana dan daram yi ba ya auren ba ta cinye kuɗin kuma ina gaya ma to yi sa malamin ta ce ai tsari ne kamar jihadi haka jihadi in za a yi tsarin da ya koyi ake yi daga baya sai a zo a bayyana kuma da zara an bayyana sai ne sai ka ji makamai ta ko'ina akwai bawan Allah da a satin nan saura ta biyu bikin sa ƙara aure zai ƙara aure babban mutum sai mun yanyi kusan yanzu kaga fa yace ita ba zuwa sai ta kar da wata yace amma yanzu zai karo aure amma ba irin makaman da baya samu yace cikin dare za ta daga ita ce taji munafiki Allah kuwa ta tunne yake ga mu yace ba za ta ce mana munafiki ba ni saka da da ni wannan take ba duk wannan kalmomin a haka da biyar mace take mala abubakar gumi duk wanda yake yi bibiyar sa ko da karatun da yake faɗa wannan kalmar yace wata rana kawai ya fito malam lawi malam lawi yake faɗa da wakil sai malam lawi ya jama baki yace kawai malam ya fito a kurjiji yaro yace malam lawi dama ni munafiki ne baka taba gaya mun ba ya karama kallawa munafiki ne ni da gaske Allah da gaske nake wata tawaga yace me faru yace matan gidan ce ta ce ni munafiki ne to shi ya san kwanan wanda yake aka rawa kallawa ai abun mata ne gaba amma wallahi hankalin sa a tashi an ce munafiki da ban ji munafiki ne ba a ga yamar ba to haka wacce take nan da nan zaka ji ana tasowa in matsalar dadi ya zo za ta ce munafiki ne kai ma abokin da kai kuke zuwa tare kai a hankali babban munafiki ke eh wanda suke tare ko ne yake to shine babban munafiki ko da ba baya goyon bayan haka to wannan shine wato ka'idodin da malamai suke kawowa cewa idan mutum ya dauko wani zai ta'dilin zaujar to dole da dama ka san wato idan lokacin da kake tsammanin wani zai gaya ma kaza ka kiriya da kalmar to baka jin haushi sosai amma in baka tsammanin da ka zo ka fi jin haushi to ka shirya cewa ba za ka samu matsaloli makamai ta ko'ina sai ka ga ka zaura lafiya ba za ka kasa bacci ba baccin ka za ka yi domin ka san dama da wannan rigima kuma ana zuwa shi kenan da zara an yi duk wata rigima za ka lafa za ka lafa wannan shine abin da wato malamai suke faɗa cewa idan aka zo sun maka sama sai a rabon kwana to idan tana wannan abin kawai kai sai ka yanke kawai ka ce kwana biyu za ka yi ran da ta huce ta ce ba za suka zo sai a zo a zauna a rikon silent speaker wannan kuma matsala ce da mata suna yawan shiga rigingimu a kan rabon kwana akwai rigingimu masu yawa da ake musamman in wani matafiyi ne ko abin da ya kama da wannan to shine ma da yake gaya mana yake to haka zarawahu abu kilaba an anas haka abu kilaba ya rawaito wannan hadisin daga anas dan malik wa qala abu kilaba walau shi la qultu inda na ga dama sai ce muku inna anas rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik ya daga annabi ya daga wato hadisin zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam saboda haka hadisi ne marfu'i hadisi ne wanda yake ingantacce don bayan ki ibnu majah ma ya rawaite shi a wato a cikin sunan nasa to shine ma ne yace mana Oke Bukhari da Muslim ma zan ce, sun rawaite shi ba ma ibnu majah ba. to shine ma da yake wa yajibu alayhi an yusina isrataha wajibi ne kyautata zamantakewa da ita zamantakewa da matar da zai aure shi ne abin da ake gaya ma cewa da zarar ka dauko ta ka kata gida to ka rika jin cewa kai yanzu fa bayan miji kuma uba ne isa wannan kalmomin da bahaushe yake faɗa ko hausa mata suke cewa wai miji ba uba bane kana dauke ko miji ba dan goyo bane wannan kalmar kuskure ne wanda aka dora a kai ta dauka to an tuce ta domin miji uba ne bayan kasancewar sawa miji kuma domin so ake shi ba ya dauka a ransa haka shi mahaifi ai baya so ya dole ta yarsa to haka ake so ka ji a ranka cewa kamar ɗaya ka take ba ba a so ka tozarta ta in ka tozarta ta kai ma za ka haifi ɗaya wannan abu ake so a tuno ba to amma su so suke su kau da wannan kalmar ba su san cewa kalmar tana yi wa mazan tasiri ba kuma idan aka gaya musu ma'anarta tana zama a zuciya cewa miji uba ne bayan kasancewarsa wato mijin to sai ce wa yusayiraha sannan ya tafi da ita shine yusayiraha fi ma ahalla Allah laha shi abinda Allah ya halatta mata hatta sai abinda Allah ya halatta zuwa gare ta da abinda ya halatta zuwa gare ta ita yake so ya tafi da ita akai lafiya ma idza kanat hadithatan sinni musamman ma idan tana da kananan shekaru ka auru yarinya to za a yi ma yarinta Allah ya gafarta malam in dai yarinya ka auro to za ta yi ma yarinta to wajibi ne ka fahimci wannan idan mutum bai fahimci wannan mutum zai fada matsala sosai da sosai wa fi zalika ahadithun akan haka akwai hadisai ko min ha daga cikin su kauli sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli annabi alaihi salatu wasallam yace khairukum mafiya alkhairunku ko mafi alkhairin ko khairukum li ahlihi mafi alkhairi ga iyalansa dan mutum ya zo yanzu ana tafiya ai wannan mutumin kirki ne amma a gida mutumin banza ne ba ruwan Allah ne so ake a gidanka in ka koma gida na tabbata da wannan kalma a baya cewa yana da kyau duk wanda ya in ya koma gida ƴaƴansa da mata ba ta murna da ya dawo to ba shi da kirki dan za ga wasu gudu a da ya dawo gaba ɗaya gidan ya koma gidan mutuwa to duk wanda gidansa ya zama haka to yana cikin matsala tsakani da Allah domin annabi ya ce mafi alkhairin ku shine wanda iyalinsa ai wato ka fito waje a ga cewa an takuɗe bayan rigarka an ci kurkuɗe shi da baya an shafa ma mai to kowa ya san kai uba ne a za a ba ba jaka ba jaka da ke nufi ba ai zai da aka gaji burkuda a ƙasa da wayi ai an san yara ne in jakar ka sai idan ka za a kalla kawai ido daga idan za a gane to saboda haka wannan shine ka koma gida yara su su ta murna wannan aka ake bukata domin na ra'ayi ta ce idan annaba ne da rasul islam ya bai gida ya fita abin ya dawo bayan la'azar gidan shiru yake kamar gidan makoki tace amma annabi da shigowa kowa zai hau raha gaba ɗaya cikin gidan zai koma gidan wato gidan aminci da rahama haka ake so gidan ya zama idan ka dawo dan za ka ji wani yana cewa layin ya da yara ba ta barin da ya huta haka ake so ai kai sai ka lallaba in ka ga ya huta to dabara yayi to wannan kai mutumin kirki ne a gidan kake amma wanda zai da ka gaba ɗaya da yara da ko da baɗin gidan gaba ɗaya kowa ya shiga sai da yansa da matsala na taɓa ku wani misali Allah ne da idona na gani wani magidanci ya dawo muna muna tsaye kawai da gaba ɗaya ana gudu yara na gudu ya sai nake tambayar a ɗayan matar cewa ya ce ai gida haka ake yanzu gidan da shiru za ka je har gari ya waye har gari ya waye eh eh adan ba gan ba dan ka ba haka la haula wala quwwata ya kaje ta kun ji ko wannan aikar wata kadirin misali ne tsakani da Allah ai dole ba ai ya bu ya bu kunya ma wannan tsakani da Allah a ce ɗanka yaro ya bata gaba ɗaya amma ka zo bai kalle ka ba amma uwan na zuwa ya tsalle ya dabe ta ai da matsala wallahi da matsala irin wannan ne in aka zo aka samu raguwar aka ce a bada zabi zai tafi gurin ta ko ai akwai hadisi da annabi ya ce a bari yaron ya zaba yaron ya kai da gudu ya gurin wanda ya fito annabi ya ce ku kyale shi saboda haka wajibi ne mu lura da irin wayannan kuma wannan yake sa ka shaku da yaron in ma matsala ya shiga zaka iya warware ta da wuri da wuri wallahi za ka warware amma da zarar lokacin da ya zanto mutum ba shi da alaka kyakkyawa da 'ya'yansa gobe zai iya warware musu matsaloli ba shi za yanzu muke ta complain cewa yara suna fara al'ada mata a hanya yaro yana shiga harkoki na banza mataki kiwa a hanya ko a wasu wuraren iyayensu ba sani ba sai yaro ya faɗa wata matsalolin cikin shekara biyu uku hudu biyar wallahi ba ban da bai sani ba saboda baya bibiyar sa kuma ba shi da wato abu da ake cewa babu alaka kyakkyawa da za su iya zama su fahimci juna babu amru dan as na sha ba da wannan misali shi da abdullahi dan amru dan as in suka tawo hanya dauka haka kuwa da kani idan saboda yadda suke hira kuma haka wani lokaci ina abin da na wa da kani ko wani ya dafo wani haka amru dan as zai dafo abdullahi dan amru suna tafiya suna suna hira saboda yadda alaƙar take mai ƙarfi tsakani to saboda haka wajibi ne wanda yake zo iya kwantarolin gidansa to ya yi ƙoƙari ya ja yayan zaki ya yi ƙoƙari ka ja zaki amma wasu wuraren kana jin wasu labaran sai ka ga akwai wanda yake tambaya ce wai yake tambayar maman da yace maman wai wani ko baba na ne saboda shi bai ga baya ganin rahama da ake samu daga iyaye gurin isi shi ne sauran ne sau da haka yana da cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye mafi alkhairi dan ka zo duk kirkin ka a waje kowa zai ce mai kirki ne a gida mutumin banza ne ba ruwan Allah da kai amma inda a ce wanda aka fito shi ne wanda zai zama mafi alkhairi a gida da waje wannan shi ne mai lamba ta daya yana kyauta ta iyalinsa a waje ma mutumin kirki idan bai samu wannan lamba bai da wata biyu shi ne zama mutumin kirki a gidan amma wancan da zai zo mai lamba ta uku ba mutumin kirki bane har a gurin Allah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan fatan annabi alaihi salatu wasallam cewa mafi cikar mutane mu'minai a mu'minan ma wanda yafi kowa cikar imani a hasanuhum khuluqan wanda yafi kowa kyawun dabi'u kyawawan dabi'u shine maganganun da muka yi ta yi a baya Allah wajibi ne yanzu duk wanda zaka aurawa duk wanda zaka aura ka bibi dabi'u ala gafa tawala ina yawan bada wannan misalin kar ka bude rayuwa aurenka da matsaloli sai mutum ya zo ya shiga matsala ka ganji haka zai ta fama shine problem din ka ganji duk ya canja gayyara wa baddala gaba daya to sai yace wa khiyarukum annabi yace zababbun ku kuwa khiyarukum lin nisa'i wane mutum shine zababbun ku a gurin matan ba ku gani ba ga hadisi ummu zarin da ta zo ya fata ce ta amma kun ja wanda ta faɗa ko ba haka bane an rabu ka duba ka ga ƙarshe ke nan kana so ka ga shari ka nemi matar da aka rabu dan abun da baka taɓa yi ta faɗa Allah ta ce kaza kaza wani abun halin ka ne zai ta ƙara akwai exaggeration da yawa a cikin matsalolin wanda aka samu sabani amma ko wannan ba ta tare amma ta ce abin da ware yake mata wannan da yake yin shi Abu Malik bai kai wato Abu Jahl ba to wannan shine abin da ake so ko da za a rubuta zanzo akan wato a tafi ana faɗan kyawa wanda ne ka me yasa ɗaya daga cikin abin da yasa ake muka gaya muku ɗaya daga cikin illolin da aka ce ba a zuwa a ruba zawara ɗaya daga cikin illolin shi shine idan ta samu mutum da yake kyautata masa tsotsayi ne za ta karo to wallahi sai ka samu matsala amma idan mugu dawa ta rabu da ji ta ma manta da shago kwata-kwata in ka ji tana tunani to suna da yaya in suna da wannan ya zama mata larura saboda halin ƴaƴanta maybe take tunowa wataƙila kai kuma a nan za ku yi rigima saboda kaunar ɗa da iyaye saboda haka wajibi ne mu lura da wannan ƙwarai da gaske to saboda haka wanda iyalinsa matarsa za ta zo ta ce mutumin kirki ne to ko shakka babu wannan mutumin kirki ne har a gurin Allah wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fada annabi alaihi salatu wa salam cewa la yafruku mu'minun mu'mina kada mumini ya rika kyamar wata mumina idan ka auro mace nan kuma annabi zai gaya ma ya ake zama da wata da karka da ana ta karanta ba kullum ka dauka wai za ka auro wanda ba ta da matsala a duk matan da za ka aura tana da wasu problems nata na musamman kowace ce na da abin da ake so kawai ko da yaushe ka rika waye tsakanin good deed ɗinta da bad deed idan alkhairin da ya bi yawa kai hakuri da sauran shi ne abin da annabi ya bada shawara kan mumini ya rika kyamar mumina akan wata ɗabi'a in kare ha min haqulukan in yana kyamar wata wani halin nata ko ɗabi'arta rabiya min ha'aka ai yana da wasu tana da wasu ɗabi'u da yake kauna kuma misali ita wannan zaka ga feluwar da in yara ne da kai ba ta shirya yara da wuri kullum amma ta iya abinci tana gaishe ka tana kan kun san gaisuwa wai ta zama matsala mala mala ali da bala wata ran kawai wani ali da bala namu wata ran kawai wani layin je zo yace wanda shi sakin mata sabon aure sakin mata zari yace ya haka ya haka yace wai wai wata gaji mala yace ya rika dariya ba ta ganye ga yace wannan ne wannan lakar in ya da ba ta ce wata da zuwa da sabo ba za ta gaishe ki ba yace to ka ganni ni ma yace ni ma ba a gaishe ni sai me kuma shi da abin da ya gina mata sai ba gaisuwar nan za in suka ga tana ma ta honi mun ce alaga ba ta mala idan wata honi mun din ma ta fara larura larura ta pregnancy ko daga ran lokacin kun yi sallama ta ci ce ta fara gaje to sauran sa ta cikin sai dai kai hakuri yawa kuma wannan ma ai bai zama dole ta tafi ga gaisuwa za ta zo ba bai zama dole ba suna dabaru yanzu a social media dabaru ne da su kala kala eh da ba kuma wata idan ka ga ta daina gaishe ka wata biyu ran da ka ga ta gaishe ka kasa to wani abu take ko ta ji alatin ka ta ji waya ka ta ji alatin mai bai fasa waya ne to ranar zaka gaisuwa ta musamman zaka fito ka ce ɗazu bakin gaishe da ce ai ta mana to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye akwai wasu ɗabi'u yanzu misali dan dai gaisuwa ko kuma a ce yara ne ba ta iya girya su da wuri za a kai su amma ta iya girki ta iya magana tana girmama iyayenka tana girmama mutunta duk wanda kuke tare tana kawai matsalar ta waccan sai ka sai ka yi da kanka me a ciki sai ka tashi da yawa wasu iyayen za ka su suke wannan in ka ga yaro ya fito da zaba ita sai shi ya shirya shi Allah a nan take da gailuwa saboda wallahi yanzu in ka matsa a nan wadda za ka aure ita kuma ba guda ɗaya za ka samu ya ka samu bakwai ne gailuwa ta ta uku ne kawai ta ci ka faɗi domin tabbata ba ƙwarya wace da za ka ƙwanƙwasa ka ji ƙwarin da cewa ai ko mutum ya yin jan ƙwarya ya je wannan ta lalace wannan kuma zai biya bai saukari ya cinye ta ba ne ta ciki to shi za idan ka samu matsalolin ƙanana-ƙanana ne yi watsi da su kawai alkhairan da take da su masu yawa shikenan illa iyaka akwai abubuwan da ake cewa muna yawan gaya wa mata akwai abubuwan da malamai suke ba da shawara ko da ki felin abubuwa akwai abubuwan da kanki sau ma felin din in kika yi felin a nan to ko me yake da su kuma za a ga wannan ki yawa shine yana ciki abinci tsafta wayannan biyu abinci tsafta wallahi duk matan da ta sake ta felin zuci ko da tana da takwas din nan sauran ai ba za ku shirya ba abinci tsafta za a samu matsala to sau da haka gida da yan mata yanzu suna nan yara ana ta spread ko za ga yarinya da sassa ba za ta bi jami'a ko ta tafi boko tana dawowa ba za ta dawo sai shida ko zuba magi wata iya ta yi uba bata ba zuba magi zuwa ta tana zuwa wai da asamin ta dawo da kasuwar waya ta kuma kuma gidan tana ta danna ba ta ta ba bata komai in ka auro irin wannan ka auro ruwan da bakanka ba boko ba ko mango ba sai ka samu matsala Allah ko da ba ko a saboda da za ta goyi wai tana lafi wai ta tafi asamin aka ji ka auro boko sai mu ga boko zaka ji shi da za ka kullum yana yawo a restaurant duk sabon restaurant din zuro ya san shi saboda ba za a iya bar abinci ya ci ba kuma ba ya yarda ya kai abokan sa gida ba ya iya kai su domin kunya zai ji to wannan shine ɗaya daga cikin matsalolin da za ku ga wato yanzu kuma ana da sunan wayewa kuma ana kashe mata ta bangaren girki wanda girki wallahi yana sawa aure ya mutu akwai bawan Allah da na sani ya taba zuwa ya ce mun da Allah mu nemo masa wasan da zai aura yana da hawa kaza sai ce mun kai baka san matsalar da muke ciki ba saboda na san mutum ne mai tsari irin Allah ya hore masa bai yana karatun dan kasuwa ne amma ya iya larabci ya iya turanci in kaje library da za ga yayi ta boko da ta arabiya haka duka yayi karatu bi ma'anar kalima sai wata ran da ya ga dai na faɗa sai gayyace ne ya ce yanzu gidansa Allah na kai masa ziyara wata asabar da yamma sai ya sa ta kawo mana abu ina shiga abin da na fara cin karo da shi ta tsebe wa yadda kai rabi ta bar rabin haka da gashi tana yawo sannan kuma yarinyar ta yi koko a wando tana yawo a tsakar gidan gidan da yadda ka san irin chinese style din nan ne ta yi koko tana ta yawo haka bai ce mun kala ba dama so yake da gani kawai muna zaune ya yi irin wannan abu dining table haka da dan bookshop ɗinsa muna zaune haka sai ta kawo abinci ni kadai ne ba a wala ka san irin a ka irin daro din nan ta kawo daro yake ko irin ka Allah a cikin sa ta kawo abinci ta ji faranti haka kuma tana ajiye abinci sai na ga irin ina ina a dafa shinkafa na ka ruwa ya koma kici Allah kuwa to ina ganin wannan nake to wannan gaskiya in ka hada shi tsara aure ka zalunce shi wallahi ba ba kuma wallahi ka ga tun daga yadda ta kai walima ko kuma cin abinci da ya ba ai ya kamata je dama girmamawa ne mutum ya gaishe ga dawo da yunwa na ta ba amma wallahi zuciya ta ta ki rage ba ba haka na ce na gobe kuma bai matsa mun ba saboda ya san ba zan ba eh haba ai zuciya ta ta gira da wala mu ne ina da gaya ma zuciya ta sai ta tashi yau kace kuma ga matsala to irin wannan shine matsalolin da ya kamata iyaye su fahimta da kyau dan yarinya ta kware a boko wata iya girki ko idan mutum ko da tana burge gida yanzu in ta zo ta yare na ta Allah zai ga shi ne auro shi ce mun yayi wallahi sai ne yake har gurin koyon girki ya kai ta sai da ya kai ta gurin koyon girki inda ake biya amma biyu saboda haka mata su kiyaye su lura da wannan cewa wannan yana ɗaya da cikin matsalar farko shi ne wannan sannan ta biyu tsafta idan mace ba da tsafta fita ko da mijin da dan dukulu ne ba yana sai ya ga mace mai tsafta to da zarar wannan matsalolin wayannan biyu mun ga mutu wato waɗanda suke daga ciki wajibi ne su kiyaye cewa wannan matsalolin suna cikin manyan matsaloli da maza ba sa kau da kai akai tsakani da Allah ko abubuwan da suna kau da kai amma a wannan matsalar ba sa kau da kai to wannan shine abin da Annabi Alaihi Salatu Wasallam ya ba mu shawara cewa idan kana da wace ka kalli wata alkairai nata idan inda ta gaza kuma to shi kenan to shi za ga daga nan ne mutum ya tashi karo aure kuma shi za ka ce wanda zai kara aure na biyu ai shayin aishin sai yake a auren farfahar kana iya nisan akwai kurakurai da za ka iya fadawa cikin amma aure na biyu idan ka fada cikin kurakurai to sai a ce ganganci kai domin duk wanda kaga ya tsara sakan waye da ake faɗa to shi yana so a kowace gurabe da yake so ya tushe sai ya ga menene ita wannan ya gamsu kariya min ha kulukan ya gamsu da wani abu kuma yana buƙatar sa a rayuwa to sai ya ɗauko don ya tushe sai ga shi ne sai ya balance saboda Allah ya san waye kai shi sa yake kai guda hudu kuma babu wanda zai auro mata hudu ya kasa tushe duk wani gibi na sai dai in zawaki ne zawak wanda yake ɗanɗana mata kawai ya sake ta in dai ba zawaki bane yasa Allah ya san waye namiji shi yasa ya bashi damar ya auri mata hudu ba wani namiji lafiyayyen namiji da zai auri mata hudu ya kasa toshe gura wanda yake da matsala babu domin daga lokacin da zai ƙari shayin aidin da yake za mu zo mu ji nan gaba ba a yi da kada ba sai ka ji ga wasu kwaliti take ƙaro mace idan ko bai san wannan abubuwan da ya kamata ya cika wata ya kamata ya kara ba to shi ne annabi yake ba da shawara kada ka kyamata kada mumini ya kyamata mumina in ya kyamu in ka riya min ha kulukan in yana kyamatar wani dabi'a ta ta radiya min ha haka zai yadda da wata dabi'ar kuma sai ji yana santa to shine yace wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi fi khutbati hajjatil wada' wanda annabi alaihi salatu wasallam a khutba bi ta hajjin banfara khutba ne fadi ala annabi yace ku saurara wastausu bin nisa'i khaira ku rika yi wa mata wasiya ta alkhairi annabi ya ja hankali saboda a nan kuma ji ma ka da bangaren maza ka ji matsaloli kowanne bangare yankaji to sai ga wato zaluncin da ake yana yawa suna yawan faɗa da yawan matan yanzu da depression ne ke kashe su Allah depression ne saboda ko kwanan nan muna kitsin wata bayan Allah ni da balan gaji irin wani abubuwan wanda ya aure ta matafi ne za a yi tafiyar wato wajen kilomita dubu kafin ya zo garin da yake zuwa yana da wasu matan a can dubu ɗaya da wani abu inda garin da yake amma idan zai tafi sati biyu zai ba ta ɗari shida ba ko kuma da hali ba ne ɗari shida yake ba ta a sati biyu kuma tana goyo a cikin haka sai famfas ta sai gawayi ta sai komai na abinci a ɗari shida akwai ran da ake gaya mana muna da wanda malam gari ake gaya mana cewa da tun daga ta'adar turimi har zuwa kan nan in kai dojinan haka ka ɗauka zuwa gandu har zuwa unguwar da za ta wallahi a kafa ta ji wallahi al'azim tun daga sa'ada jiri wannan wannan irin zalunci ne ba sai ta mutu ba saboda ka san wasu akwai ba Allah da ake gaya ka san wasu wai sun buzo su auro wai ɗan duniya wanda za su ce su ce akwai wanda ya saki matar da ya ce wai kirkin da ya yi yawa wallahi al'azim shi cewa wai saboda komai yake za ta ce to wai kirɗe kirkinta wallahi akan wanda ya take ta kirkinta ya yi yawa wai komai da zai zai ta ce sama alwara'ata shi kuma baya za haka ya fito a da ai kamera zai je duba a biyu ke ya duba ko jami'o'in ne ga wanda ta turo hula gaban goshi misali ko ya je ga wanda ake hutu da ita a cikin baristocin na golayoyi tana faɗa ana faɗa to wanda za ka auro malam kana kan gaskiya ta ƙure ka shi ne kawai tunda ɗan mutu yake so ko ba haka bane tunda mutu za a koya mata duk miki ya mutu ba za ki wini a ko ba haka bane to sai ya je auro irin wayannan amma ka je gidan mutanen kwarai mutanen kirki ka auro mace wai kuma wai yana blaming cewa wai wai wai kirkin da yawa akan wanda ya sake ta shi ne abin take tun ai ka duba ka gani shi wallahi wannan shi ne dalili cewa kirkin da yayi yawa wai komai yadda za ta fito sama da wala'ata sai sake ta ga wasu nan suna fama daga tsare kirimin zuwa wani gari a kafa sannan saboda tsawar mugunta idan ina irin abin nan da za ga mace mai juna biyu ai suna da wani abu da kuke ce ko kai ko na ga mai imru man ta kawo a littafin ta cewa in tana juna biyu za ta yi ce ma talatin ke wani lokacin tana da waya kawai ce ma waya na Allah ka biyo mata gida ko kaza ko kaza misali to irin wannan kuɗayen na mai juna biyu dama ɗakin sa mukullin sa ba ita ke shiga ba yana nan kuma ka ba abu zaki ki wuce kawai idan suka tashi matansa kuma ba mu taɗi wajen zalunci mata ya tara kusan matansa uku idan aka tashi kina da wannan juna biyu tana amarya ita wannan din kaga irin wannan kuɗayen na mace ta ga abu a firistin sa dama lemo ba ku sa a shigo muku da lemo ba tace sai wai ba ta yi wallahi ba zai bayar ba aka zai shiga ɗaki dama idan aka tashi ƴaƴa wajen sha bakwai idan aka tashi ya zo aka dafa misali shinkafa da wake gaba ɗaya zai ba da naira hamsin ya ce a biyo mai na rasa Allah ya wani irin da ba duka naira hamsin a cikin yoko ai ba za ta ina za ka ji man ba ai ba zai fito man naira hamsin ba a wannan marar to ka ji ne sai ya ce a biyo mai gaba ɗayan su akwai ran da wai ta tana amarya an kawo sai ba da doya guda biyu ba lokacin ta je sun sun haɗu sai ba da doya guda biyu ɗaya sha bakwai ba mata hudu sai ba da doya guda biyu a dafa musu aka fere guda ɗaya ɗaya ana fara ferewa sai a gama da shi ya ka ce sai da su guda ɗaya ga doyoyin ba ya biyo ya ajiye gaba ɗaya sai ita tana ganin amarya ce ta ce haɓa sai ta je kawai ta ɗauko wata eh kana ɗauko wata ya zo ya rika masifa ai abin da ya taimake ta amarya ce a lokacin ko ta kuɗi ba ta yi ba ya rika faɗa ya ce wallahi kin yi na farko kin yi na ƙarshe in kika kuma irin wannan wallahi da kin gara kwarai tace do tace ba fai ba fa jin yawa muka yi ba ta da kyau da ka gani yace na ruwan ta ji ai ya riga ya bayar ina faɗa wannan ne saboda akwai wani ɗansu da kake ganin su a waje mutanen kirki amma zuciya zai irin ta fir'auna na rantse ba da Allah wannan zalunci ne tsantsa tsantsa ka ajiye mace ka harbo ta da iyayenta ka sa a gidan iyayenta ba inda za a yi mata wannan gashin kuma babu wannan muna faɗa ko da yaushe idan mutum hali ne bai da shi fari bari amma wannan yanzu a firistinsa akwai tufa akwai lemo a komai akwai zai buɗe ya zaro abin da yake so ke sha ya mayar ya rufe to saboda haka wannan shine wajibi da ya kamata shi da annabi a hajjin bankwana hajjin bankwana kudubar ta ta karje yake ina muku wasiya akan mata ku musu wasiya ta alkai ina jan hankalin ku ku musu wasiya ta alkai abin da ku rike su wato kyakkyawar rikewa fa innahunna awanun indakum domin su ribatattu ne a wajen ku shi ne awanun ribatattu kuke a gidajen kamar ta gurin iyayen ta ba shi sa yanzu kun tawa da yara da muke wasu wanda ba da gangan suke ki auren ba idan miji ya zo wani ce ki ta addu'a ki ta addu'a Allah ya kawo na gari kai ki roshi ba ki da wani fa'ida kawai ki ta addu'a har Allah ya baki na gari amma rojin wani lokacin ba ki da amfani saboda idan miji ya zo yanzu iyaye ka a gida suka matsa wa yarinya ce ta da miji kuma babu to a lokacin za ta yi zaben timin dare ya zo ya rika gasa amma daga lokacin da aka ba ruwan ido ce ba a'a kawai je mijin ne bai zo wato a kyale ta don wata auren naka bai da fa'ida gwara ta zauna a gidan nasu ma Allah eh haka eh na'am mm mm za ka gaggawa suke su rabu da ita don ka a tara musu zunubai ai kuma ka san me ya janyo saboda su magabatan mu a baya a wannan lokacin za ka ga ai su aiki suke da karatu biya musu aka yi za ga ni iyayen mu a baya za ga ba tara karatukan da ake tara yanzu ba amma suna aiki da shi shine kawai sai aka kuma rashin za'a a lokacin waɗanda suke ba su karatu sukan ba sa ba su authentic karatu amma wallahi da authentic aka rika ba su za ga yadda ka san sahabbai suke rayuwa saboda da gaske suke duk abin da suka rike a wannan lokacin za ka ba sa wasa ne an ce kaza a to ba wasa ne amma wani yanzu za ga yana yana shigantaka ta zai ja ma hadisi ya san shi amma ya fita kansa to shine bambancin mu gaskiya to shine to sai yace awanun indakum ribatatu ne a wajen ku laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalik ba ku ribati komai ba ku mallaki komai a gare su babban da wannan din kun ribace su ne gaba ɗaya wanda ka ribata kuwa kamata ya ta agaza ka taimaka ka rike shi da kyau to sai annabi alaihi salatu wasalam yace illa an ya'ti na bi fahishatin mubayyina irin sun zo da alfasha mai kenan zina wacce take karara an kama su da handin tana zina tana ga yi ba maza gida to wannan kuma daban fa in fa'alna to in suka yi wannan fahajuruhunna fil mabaji ku kaurace musu a makwancin wannan shine mataki na farko kenan wajen wa'azi kauracewa saboda kuma wannan idan yanzu misali idan zuwa ya ajiye ta da yunwa da waye in ya kaurace ta wannan ba zai mata wa'azi ba domin ba stimulan din da zai motsa mata sha'awa ma ina ruwan da ya ta kaurace wa wannan ba zai zama wa'azi akan ta domin ba ta cin abinci ba abincin da lafiyar jikinta za ta motsa babu kaga wajen ya kaurace shi ya biyo to amma idan yana ba ta hakkin ta komai to in ya kaurace mata kuma nan zai azabtar da ita lallai zai mata wa'azi ta wannan shine wahjuruhunna shine wallati ta kafuna nujuzahunna kenan fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i sannan sai yace wabrihuhunna idan sun ki jin wa'azi sun ki jin kauracewa to sai ku dake su darban gaira mubarrih dukan da ba zai fasa fata ba ina ji malam ko malam alƙali ko professor wata ya taɓa ba mu ya taɓa ba mu wani misali da cewa yadda ake horar da ba ba sai da duka ba wani ba Allah ya yi bakuwa abu ya yi bako ba ta zarce za shi gantaka da ce ya ce a kawo abinci kawai wallahi ta kawo abu las mai kyau da murfin miya da komai wallahi da ta tashi kawowa kawai yana ta kowa ya buɗe ka san tun da kai ne mai gida kai za ka fara buɗewa yana buɗewa shi abokin na kan kujera yana daddanna waya yana buɗewa sai ga shinkafar ta zubo zalla ba a dafa ba haka ta zubo mar abarsa da rage mutunci sai sauri ya dauko nan shi wanda yana ta da dannan dannan waya sai dauko nan sai fita yana fita sai ki koma gidan sai je kawai ya juye ta sai ta gurin masu abinci sai da Allah ba shi shinkafa aka ba shi iya shinkafa ita kadai dinda da miya da miya ta kawo dan jigar taka da miya da miya da nama amma shinkafa haka sai a ga yadda za a yi kawai dai da yana zuwa da zo ya ajiye abu suka ce har kuma ya zo mai yawa ya yi hikima har aka rage da ya tashi ya mai da abin gida yana kallon da ya yi ta gora abu ta buɗe kwanan ta ga da kwafiya bata ce makala ba shi ma ko bai ce mata ta tabar ba wallahi ya rabu da ita wallahi wata ɗaya biyu kun san da yake wato ya iya wa'azi ya iya wato jan hankali ya iya wa'azin da Allah yake ayi wallahi bai kula ta ba sai da shekara ta zago iwar wannan lokacin kuwa za a yi bikin kanwarta sai a lokaci kaza ne bikin wancan ran da za a tafi biki ya dauko gudunmawa ya bayar yake yin zaje ta kai musu wallahi sai da aka yi tsakiyar rana ana biki kawai shi yi sa ya yi kirje ya zo za aka ɗauko karaman mota ya sa aka ɗebi kaya muhimmai nata aka loda a mota ya ɗauko takarda ya sa envelope empty takarda bai rubuta komai ba sai sa envelope da ya za a yan bulo yake in an je a tsakiyar bikin nan nake so a nemi ta ba ta wallahi na gaya ba ana zuwa aka ce ai ina wanki aka tun da duk gidan biki ga gidan su ne ana da duk dangi ne ana wani hankali ya tashi wata wancan kuma aka ce ga kaya an lodo a kan hakorin kuma ana zuwa ko aka fara ke ban da rashin mutunci dama kun samu matsala da mai gidan mai gidan ki ka ta kika ta wannan sai ita wallahi ba samu wata matsala ba ta fara kuka tana ta kuka sai zaro takarda sai ta kika ba kowa a yan uwan da zai kika ba aka ji ai kawuwa ne yana da kanin akwai kanin baba kanin baban ta aka ji sai da kai ba wallahi din mata kowa ya kika ba gaba ɗaya gidan mu ya koma ya koma wato to ya koma gaba ɗaya gidan makoki duk kowa ya jigun jigun da saboda haka nan da nan kawai ana kai wa kawun yana budewa ya zaro takarda sai ga yamfi sai ya ɗau waya sai ya kira shi da ya kira shi ce kai ba Allah ne ya faru da iyalan ka yake wallahi ba komai yace to kuma ai mun ga kara yake ai kawo wani wasa muke yi duk shekara yace bara kan din da yanzu na wutar don din ya biyo kun ga shi da ya da ya lallasa ta to wannan abun ba Allah ba daukakin sarki yake nabi hanyar da zaka iya horar da matar ka da ita zaka bi kawai ka horar ba dole sai ka yi duka ba da Allah wannan ba hakimi bane mai hikimar gaske haba ai wannan abin da ya mata na gaya ma shi kenan ya maganta duk matsalolinsa wallahi tallahi na gaya ma to wannan dabarun gaba ɗaya ake koya mana duka qur'ani da hadisi abubuwan da suke koyarwa which point din ma taka ake so ka gane ne which point din ta kawai da shi zaka lallata ta Allah wata da unguwa ake rabawa unguwa ba wata kuma rishar kan tabbulin ta ga din nan da kai raina da shi zaka kawai ka gano ne which point din ta ka gama rufai da yagon kun ji dakta ya ƙara wani to shi ne misalin da muke kawai ka gane wannan kai a kan kanka wallahi wani lokacin ba sai ka yi magana ba za ka zata zo tana ta baka abu ka ce me aka yi ai ka lafi su shi ban ma san an yi ba don girman Allah ai sai ba baki a cikin doka a fara cikin to wannan su ne hanyoyi mun faɗa a baya cewa wani dalili zai sa ka da kimar ai abubuwa biyu ne manya za ka zana mutum ka rika zagi iyayenka kurukuru ko kuma ka auro da ba ta sallah an yi wa'azin an yi kaza ba ta sallah sai ka samu mesa mesa kar ka samu duruna wannan abin jajjen ruwan da ita za ka zane ta ka san ita amfani ta ita za ta ji a jikinta amma jiki baya fashewa mesa za ka samu mesa wata mata ta ce dan Allah dan Allah ka daina faɗa ni sai Allah jira faɗa na yi wa wasu mata lakta wata ran wata ce da cibiya ta ce don Allah ma na kaje na balle sai Allah ji na faɗa ai ba so muke kun ga ai faɗa akai jawabi ake magana akai amma duk mai kiyayewa ina ruwanka da ita ba ta sallah kuma ta zagi iyayenka a gaban gidanka a wannan akwai matsala sai dai kai ma zagin nata kake wannan kuma daban ka za a kowa da shi ma zagin iyayen da yake an kara zagin iyayen da tun tana cewa ba dai ni ba wata ran za ta rama za ta rama ka kuma ka salo irin na wani na taɓa zuwa wani ƙauye wani ƙauye da muka je da'awa na kawo wannan misali biyu ba na ce sai wani ya yi min tambaya mun gama karatu sai ya tambaya cewa mutum ne kawai ka san matar ce saboda wai ya ɓata mata rai kawai sai ta sanyawa akuyar da sunan babarsa akuyar da zai yi wa ƙauye ne za ka ji biye da haka ba Allah kawai ta za sunan babarsa sai ya ce mun sai na ce to ya aka yi sai ya ce mun aka rama kalla sai na jiwo mun turu na sa sunan babanta ne ba sai na ce to gaba ɗaya kun zama dabbobin ke ko ina mai laka da al'adu bari mu ba zan yi kalila gaba ɗaya sun zama dabbobin ke nan shi yana ganin tunda haka ta yi maganin shege dan banza za a yi to mu karasa to shine ma da yace illa an ya fa in ba Allah ba juruhun fil mazaji ay wadribuhun darban ghayra mubarih fa ina da anakum idan suka bi ku kuwa wala tabgu alaihin sabila kar ku debo mutu wata hanyar daban ta zalunci da za ku rika zalunci kar ku biyo ta ala ku zaurara inna lakum ala nisaikum haqqan ku sani cewa matan ku suna da haƙƙi a kan wa nisaikum alaikum haqqan ku sannan wato inna lakum ala nisaikum kuna da haƙƙi akan matan ku wa nisaikum alaikum haqqan matan ku ba suna da haƙƙi akan ku fa amma haqqukum ala nisaikum fala yu'ti anna burjakum man takrahu man takrahunna hakkin ku akan matan ku shine kada su zaunar da kowa akan shimfiɗa kullum da ba kwa zuwa zaunar da wani shimfiɗa ko tabarma ko shine abin da zaka iyayen mu suna yi a da idan mai gida ya tafiya butar sa wallahi ba mai tabawa matan da kenan ba banda na boko ne yanzu dan boko ba ruwanta buta ba ta ba to kaji ba kai zaka taba na mai gidan ba wallahi ba zai taba ba na mai gida ne to annabi alaihi ta kaga fa da wannan hadisin suke aiki cewa kada ku zaunar da kowa akan kin fadar sa da baya so a zauna mara to sannan sai annabi alaihi salatu wassalam yace wala ya azanna fi buyutikum liman takrahuna kada kada su umarci kowa su ba wa duk wanda ba kwa so ya shiga gidan izini ya shiga masa gida baya so a shiga masa gida kuma dan baya nan sai ta je shigo ai baya wannan ba daidai bane cin amana ne ala wani ma za ka ga ai kanin da ne ko kankanan da ne zai kusa ya zo ji a ka'idar da yake kar kuma shigan mai gida domin sun girma tun da ka'idar da shi abi Ita eh za ga akwai masu wannan ra'ayin saboda ai gudu ake karya zo kaga yayi dafi da yawa muharramin da ne to amma wani lokacin kuma wasu za ka ga suna wannan rigiman ne saboda ba ita kaɗai ke matarsa ba maybe mata biyu ne ko uku ko ba haka bane idan ba idan ta kadai ce wannan ya kamata bai kamata ya zabi domin ba raban da amma idan suna da yawa gaskiya idan ya hana ka kai ma ka hakura dan ka kiyaye ne wato martaba auren ɗan uwanka shikenan kawai dan kowa da irin fahimtar da tsarin abin da ya shafi addini kowa to sai yace wala ya azanna fi buyutikum liman takrahuna ala wa haqquhunna alaikum annabi yace ku saurara haƙoƙinsu akan ku kuma an totilo ilaihinna ku kyautata musu zai kisuwa hinna wajen mi kisuwa wato tufafin wada amihin da abincin to saboda haka wannan ka gaba ce shi ma da ya kamata mu numfasa a kai amma nan gurin saboda lokacin ya tafi yau muna sai nan za mu kai wa yajibu ala rajul al-adl bayna nisa'i to anan za mu kara dawowa da ya ake adalci tsakanin abinci fatan ka biyu ko uku ya ake adalci tsakanin tufafi shi ya kamata mu kalla insha Allah ta'ala lokacin da ya kare na karatun abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya ya bi mana akwai wannan tambayoyi guda biyu da na gani kan wannan ta saura mu gidan ta yi in gama ne wannan ba to kaga wani da ya kujo da Allah abin da wani wannan ya rubuta so yake ji na kan ma aure kenan to cewa yi ni fa tun daga ranar da aka yi bayani akan mutum da mutum ya kamata ya aura yace na rabu da budurwata kaga wai tun daga ranar da aka faɗi wannan yake yaron soja din to daga ranar ya rabu da ita saboda halayen da yake wasu yi daidai da abin da muka faɗa ba a nan to ba su dace da abubuwan da aka biya a cikin babin ba yace kuma har yanzu ban samu wata ba shine nake zo a taya a taya da addu'a to ni ma na dauka abin da nake a karfi ke na a neman wazanci to ka tunda zaka je ba aure dole ne mu ba wata ke in dai dan Allah kai Allah ba daukakin sarki ba zai dole ta ba wannan shi ne kawai abin da muke so mu gaya ma wallahi in dai wai ya tafara da ibn Allah kullum ya sa'i in dai dan Allah kai to Allah zai dora saka wannan shi alwakin din da zan ba kai ta addu'a sannan gabobin da ake kalla yayin da mutum zai nemi aure ya kamata ka kalle su kada idan kai rubi ka kalla abubuwan da suke na zahiri kawai ya kamata ka yi shayin ayyukan ka kai ta addu'a kana gaya wa Allah sannan kuma idan to Allah ya ya lura da cewa lallai tarbiyya kake so ba kalkali ba idan to wannan ne a gaban ka Allah wajen suna nan da yawa kawai wata kila wata kila a tsarinsa da ya dauko ne za ka ya ce yana sani wato mace ta gari amma fa in kuka zo kuna magana zai ce ba fara yake doguwa mai kaza mai kaza wannan dole quality sun da yake bukata ko da ba ta gari wace inda ta cika wannan zai ce ba ko wai mala ai za ta jawo to shi ne babban matsalar gaskiya mafi yawanci wasu da baki suke waɗanda ta gari amma aikata ba haka wani amma na garin akwai su akwai su saboda haka kana ta addu'a kuma wataƙila kawai kai tsari ne duk da cewa zai ma ɗa ba lagu ba cewa kai ka je ka auro da ba ka jin cewa za ka zauna da ita ba su wanda ba ta kwanta ma a rai ba duk nagartar ta karbi da ita amma ya kamata a ce bayan nagarta ka ji ta kwanta ma a rai za ka iya zama da ita a mai a matsayin matar aure a haka ake zuri za Allah ya ce ma ɗa ba lagu abu wanda za su daɗa damu wanda ka kalle da za ka ji daɗi ba laifi ba ne amma dai zan zo na garta ta ce uwa uba ta ce uwa uba na alaikum salam na eh zai iya baki matsala eh dan Allah ka ji duk dariya ake ba ba da nura yanzu wannan do do gaba muna ji saboda waya kawai eh ai shi ne muje na ji garaka haka ya isa mu ji mu ji jawarar dakka eh na haka muna ba mu da iyayen yara na saboda mutane wanda abubuwa ba da ba su da yadda ke zuwa yayin da haka yi shi a amurin da aure sai kai mu'amala da yariya da lokaci da ga da ba su da yake ko an da rai kuwa gaskiya baya ba yanzu dan Allah kai kana da yara ka ba wannan wallahi ba gaskiya ba a ɗora son mace saboda abubuwa kowa da zai a rayuwarsa sai kuma a zo da ba shi ba shi ta hanyar cewa kuma ni ba su da rimawa in ya wuce da ne da abu suna yin shi a kasan da ya yi kaji ko kaji kuma haka Ina na gaya ko da ma ra'ayi ne kowa da nasa wani za ka yana son wayar wani baya so.
aure ya nuna ba su jura kulawa sai ka fi tsakar aure. Shirin kyautura.
Ai baka ji baran nan da muka fara ba kitabun muka ce mawadda ake bukata ba ba mahabba ba. Mawadda kuma a ina muka ce ana da bulogin din ta a cikin gida. a nan ne take take wa hawa za mu zo zafi mai zuwa ai za a go ta gaba da yi magana akan irin wannan a gida take hawa sai ka ji kauna an muka bada misali muka ce yi za a ga iyayenmu idan yayi tafiya za ka jana cewa yau kwanan sa kaza yayi ta zo da kaunar tana kaunar sa sosai da gaske kuma sai ga ya mutu ta kasa aure amma yanzu kai da kuka yi ta wayar kana mutuwa bayan sati biyu za ta kara sabon da ya wata rai na to ai ka ga saboda soyayya ce an ji an cinye ta a waje ba me za kuma a yi yanzu a gida babu in ya zo jera da ba mai kana kallo ba soyayyar samarin yanzu sai dai zai ba da labarin kawai liverpool da chelsea gaba ɗaya kawai ba abin da zai ce bai san shi kansa bai san me yake ba liverpool da haka kawai ta dole ya sa ta kulan liverpool ta ci chelsea ko chelsea ta ci liverpool shi kawai ya mai da ita liverpool shi ma wai saboda shi ma dan liverpool wallahi abin da yake faruwa kenan bai fahimce da ba ta fahimce shi ba saboda haka gaskiya akwai kalubale mai yawa to sai za a gani iyaye da tijai tsoro suke ji wajen ba ta bayi ƴaƴan da Allah wata baiwa Allah ta gaya wata ce ita ta wuce ƴaƴan da tana da ƴaƴan mata tace wallahi ta wuce za aure mata aure mata aure nace me dalili tace saboda su ne tested and trusted kuma gaskiya ne kai ba ba wanda ya zan ba ma zan yara ka iya rukon ba shine problem din amma yanzu wanda ba wanda ya fito sauƙin wato bincike a lokacin cikin neman aure irin mai aure saboda ya fi sauki saboda shi ne za ka bincike saboda ya rike da gidansa za a auna shi kawai da zarar an ga cewa bai da kyakkyawan mu'amala da ga gidan kai rukum kai rukum ne za'i shi ne abin da annabi ya ce mana sannan a duba da kyau duk lokacin da za ka nema aure abin da zai iya sawa ka rabu da wanda kuke tare shine abin da zai ba wa aurenka matsala ba shi ake so ga kalla amma waya kamar da aka wada baya ci na ba da misali da duka zun nan barajin gaisuwa da safi mun tire shi wannan tana waya kawai dan ba ta gaishe ka da safi ba baya ciki kai sai ka gaishe ta ni aka na ga wannan ce kawai kai karka gaishe ta da safi ka ce ina kwana wallahi tallahi kunya za ka yi za ta rike ni wani ba Allah ya ga mana shi wankin mataki ne ba ba na mantawa shekara bakwai takwas baya wallahi shawarar da muka bai cewa muka yi ka rika wankewa kai da safa kawai ka zo wallahi al'azim bai ta TV ba sai ta koma wankewa kafin ya tashi ta wanki ai akwai abin da aikata kake yi wani abin ba ma ka magana ba kar kai magana kawai sai ka aiwatar da shi yine in wato ɗabi'un mutukar ka samu wanda ke cike manya ƙananan za ka iya gyara in kana son mace mara matsala ba ka bari sai ka je hurul ini yawa an kama wa hurul in ka ausali zuwa zuwa maknun ko ba ka bari mara abdullah ba ka yi wa wani wani wani man lissafi ya ce masa wai yana son mace mai kaza mai kaza mai ya gama lissafi ya ce ta shi ba mu guri sai ki bari sai kin je aljanna ka tsaka da mu kuma kai yanzu abubuwan da kake lissafowa irin wayannan kai aka lissafa a kanka kana da su ba ka da su saboda haka duk lokacin da aka zo manyan ake so ka kalla priority din su za ka ɗauka shikenan kawai sauran Allah ya da za a gyara da zarar kun zauna da wani abokin ka yana gaya wa matsalolin matarsa sai ka kai aji na ka yi aljanna ko ba haka bane to wannan shine gaskiya abin da ya kamata a lura da kyau yawwa kuma shi ne ɗaya daga cikin abin da na gaya wa wallahi wasu mata kwanaki kenan na ce kun ga da muka tattauna irin wannan matsalolin muka ce a ce wajibi ne ku kyala ba za su rika tsara aure suka ce gaskiya ne saboda akwai ɗabi'un da har ki mutu ba za ki iya yin wasu abubuwan da yake to ba wataƙila ba ta cikin abubuwa manya kuma ya haƙura da ke haka to yanzu yana so toke wannan gurbin saboda matsalar ɗabi'a ta namiji da mace ba ɗaya wuce shi kira ki ya hakura ki mutu haka amma shi ba zai iya hakuri ba ko a waje ne ta hanyar haramun sai ya fike wannan gurgu to yasa Allah yake auri hudu to ki bace su shi saboda haka wayannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske sannan na ƙara faɗa muna da matasa da yawa da ba su aure ba ku rika yawan gaya wa Allah lamarin al'amarin aure kullum ka rika addu'a kullum ka rika gaya kar ka dauka wai yanzu kai sai nan da 2020 kaza za ka yi aure wallahi tun yanzu ka je ka kai goshin ka kasa ka rika Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama saboda in rayuwarka ta fara da rashin kyau to ba za ka ji daɗin ta ba wanda kowa yana jin in mutum ya yi aure ana jin ya huta ya yi kaza za ka ji ana kawa da ya samu nutsuwa ya yi kaza ya yi kaza to in yana so ya samu wani fa zai gaya ba daɗin auren da ya yi kwata-kwata na wata ɗaya ne gaba ɗayansa sai ya gaya ba wata ɗaya ne matan ma kuma haka ake zama akwai bayan Allah da su ce mun tana da ya'ya samari yanzu yace yanzu babbar ta ina ga wajen industry da ke mutu sai wallahi azim taran ta ce wa har yau ba ta san da aure ba har yau saboda irin wannan matsalar da ake samu kawai ta ce ga abin ta yi aure a mai gani to ya kamata mutane su rika addu'a a rika yawan yin a rika gaya wa Allah eh a rika gaya Allah sannan ƙanana ƙananan abubuwa a zuwa din akwai abubuwan da kai ma yanzu da kake yi ba ta so ba ta so kana yin wasu ɗabi'un wanda ba ta so wataƙila misali ita yanzu maybe mu ɗau wannan mai waya ta zama misalin mu ita yanzu kira ne ba ta ita kuma wataƙila yawan kiran da ake shi yake damun ta ko ba ka bane ko da za ka ɗabi'atan akwai wanda yanzu waje ta kira waya ko ya kira waya ya awa yadda ka san mai karanta suratul baqara haka ya awa suna magana ya kare kuma rijaji amma wani ba zai iya ba san gani yake ji ba shi da wannan lokacin to kowa da dabi'arsa wa dabi'arsa Allah ya tsare Allah ya kyauta abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu da nasa akwai daura auren ɗaya daga cikin ɗan uwa malam Jibrin malam Jibrin Ja'far Usman ba wasu mun za a daura da shi da Aisha Muhammad Musa ranar asabar ranar lahadi kai takwas ga wata uku karfe goma da rabi za a ɗaura auren a layin gidan malam audu mai gidan kwana jahoji can jahoji can eh na to jahojin ta wajen shagar kwata suna da teke ita ta wajen yawa ita to ita ba nan gaba kaga an ma gyare-gyare cewa a wari da akwai a gidan gido ya jawo ne akwai a akwai ta gaban kasuwar ne ka wajen jaga kudin ne ko yawa shi ne dai duk a duk guri ɗaya ne to za a daura wannan sati insha Allah ta'ala sannan akwai ɗan uwa ma ɗaya daga cikin manyan malamai malam gwani da addini sibawai shi ma zai ƙara aure ranar juma'a na insha Allah ta'ala karfe karfe hudu a nan wajen gidan magajin dai insha Allah ta'ala muna muku fata alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka Allah madaukakin sarki ya ba su zuriya ɗayewa sannan akwai shi malam jibril ya ce ya lanta da za a yi ranar asabar a nan bayan gidan zu karfe bayan la'asar ma rabiu Allah biyu na na kabilar Rashad limamin Juma'a ziyara zai gabatar da lakta zan masa tali insha Allah ta'ala sana karfe hudu zuwa abin da ya samu bayan da ya la'asar kawai muna fata Allah madaukakin sarki ya sa albarka Allah madaukakin sarki ya ba su zuriya rayuwa ya ba su ya sa a yi lafiya a gaba lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna rabo ubangiji da suna ta kyawawa da tsohon zuwa ɗaukaka duk wanda suke mana wasiya ta yanzu Allah ka biya wasu bukatun waɗanda suke neman aiki da wanda suka sa sana'a a gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suka yi jarrabawa Allah ka ba su sakamako mai kyau masu neman admission Allah ka tallafa musu kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya waɗanda suke cikin damuwa da takaici da kunci da bakin ciki Allah ka yaye Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم امين